رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta asabar dare na asabar 11 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga ashirin da takwas ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta arba'in da bakwai a cikin suratul anfal a yau za mu tashi a kan aya ta 48 a yi ta sura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
Allah madaukakin sarki ya ce wa id zayyana lahumu shaitanu a'malahum annabi ka labarta musu ko ka tunatar da su id zayyana lahumu shaitanu a'malahum lokacin da shaitan ya rinka awaita musu ayyukansu wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nasi wa inni jarun lakum shaitan da ya rinka kawaita masu ayyukansu wa qal yace la ghaliba lakum al-yawma min an-nas a yau ba wanda za su iya cin nasara akan ku ba wanda za su rinjaye ku wa inni jarun lakum ni shaitan mai taimaka maku ne falamma tara'at al-fi'atani lokacin da jama'a biyu suka kalli juna suka ga juna na kasa ala aqibaihi sai shi dan ya ja da baya wa qala inni bari'un minkum yace ni ba ni ba ku inni ara ma la tarawun ina ganin abin da ba ku gani inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم lokacin da shaitan ya kawaita masu ayyukansu wani irin ayyuka ne wannan lokacin da shaitan ya kawaita masu maimakon sun ji an ce dukiyarsu ta tsira su koma gida shaitan ya kawaita masu cewa su je su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam wannan amali ne wanda shaitan ya zayyana masa ko kuma lokacin da shaitan ya sa masu su je su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma lokacin da shaitan ya sa masu zuwa badar dukkan su ma'ana ne wanda suke suna kusantar juna shi shaitan ya ziga su malaman tafsiri anan suna kawo hikaya wadda isnadin ta bai inganta ba cewa lokacin da yakin badar ya kama shaidan ya yi aiki da dama akwai banu kinada da abu banu bakar akwai fansa tsakaninsu sai shaidan yayi kama da suraka ibn malik shi kuma suraka din nan yana daga cikin bani bakka ya rinka zuga su cewa in ma kuna tsoro saboda su ƙurayshawan saura sun tsare dan suna gudun su je wajen badar waɗannan banu kinana su far masu saboda akwai takwa na tsakaninsu to daga nan sai shaidan ya yi kama da babba daga cikinsu ya ce ni zan taimaka maku don haka kan ku ji tsoron komi la ghaliba lakum al-yawma minan nas ba wani daga cikin mutane wanda zai zo ya ci nasara a kanku wa inni jarun lakum kuma ni zan ba ku kariya falamma tara'at al-fi'atan lokacin da gungu na mutane guda biyu gungu na musulmi da gungu na kafirai tara'at suka ga juna wannan tafsiri ne ko kuma lokacin da gungu na kafirai suka hango gungu na mala'iku shi ma tara'atul fi'atani kenan a wannan lokacin shaitan sai ya jayi na kasa ala aqibaihi lokacin da ya ga wulgin mala'iku a wajen wannan yaki wa qala inni bari'un minkum yace ma wannan qurayshawa ba ni ba ku inni ara ma la taraw ni ina ganin abin da ba ku gani saboda mala'iku sun zo wajen yaki inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah malamai suka ce da yace inni ara ma la tarawun ina ganin abin da ba ku gani anan iblisu yayi gaskiya amma lokacin da yace inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah wane ne zai yarda da tsoron Allah na iblis to dan haka malamai suka ce ko dai lokacin da ya ga mala'iku yayi tunanin lokacin ɗaukar ran shi wanda Allah ya ba shi dama cewa zai mai jinkiri zuwa gare shi ya yi to a lokacin fi'lan ya ji tsoron Allah ɗin don ya san cewa ɗaukar ran shi za a yi ai a wancan lokacin lokacin da ya ce fa'an wudni ila yau bi yi ba'azon kala fa'in na kamilar mawazari ila yau bil waktin ma'adon to ya aza lokacin yayi da ya ce Allah ya jinkirta mashi har ranar tashin alkiyama Allah ya ce zai ne jinkirta mashi zuwa wani lokaci sananne to lokacin da ya ga mala'iku gungun mala'iku sun taru ya yi tsammanin lokacin ya yi suka ce fi'ilan da ya ce inni a ba gaskiya ne ya ji tsoron wannan lokacin yana tsoron ka Allah ya kama shi wasu malaman suka ce ƙarya yake kurwa dama iblisu ƙarya aikin shi ce ku diba tun lokacin adam alaihi salam cewa ya bana ha kuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al khalidin Allah bai hana ku cin wannan itaciya ba illa an takuna malakaini sai dai gudun ka ku zamo mala'iku guda biyu aw takuna min al khalidin ko ku zamo daga cikin waɗanda za su dawwama a cikin aljanna wa ya faɗa mashi haka ƙarya yake wa qasamahuma ya rantse musu cewa inni la kuma la minan nasirin kuma ƙarya yake idan ba mamaki yayi ƙarya yake da yawa kuma yana yi kenan nan da yace yana tsoron Allah wasu malamai suka ce ƙarya yake ba tsoron Allah yake ba inni akhafu Allah dan haka wancan mutum wanda ke yake zigawa kamathali shaytani كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الله يتي كمثل الشيطان كما الشيطان إذ قال للإنسان اكفر لوكتن يتي مدن أدم كافرتي falamma kafara yayin da ɗan adam ya ji umarnin shi ya kafirta qala inni bari'un minkum inni akhafu falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin lokacin da mutumin ya kafirta yace to ni ba ni ba kai inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah ubangijin halittu to anan ma malamai suka ce ƙarya yake yi iblisu ba tsoron Allah yake ba kenan kawai ya masu ƙarya ne inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne malamai suka ce wane ne ya faɗi haka shin wannan dukka cikamaki ne na maganganu na iblis falamma tara'at alfi'atan nakasa ay huwa iblis sai ya koma baya ala aqibaihi akan digadigan shi wa qala inni bari'un minkum yace ba ni ba ku inni ara ma la tarawun ni ina ganin abin da ba ku gani inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah to wallahu shadidul iqab din nan wasu suka ce magana ce ta iblis yace Allah mai tsananin uquba ne wasu malaman suka ce a'a ba magana iblis ba ce Allah da ya gama ba da labari na abin da iblis ya yi sai Allah ya ce wallahu shadidul iqab kenan wasu malamai suka ce magana ce ta iblis ya kammala ta da shi wasu suka ce a'a magana ce ta Allah madaukakin sarki
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
Allah madaukakin sarki yace ka dai labarta masu idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun lokacin da munafikai da waɗanda suke da rishin lafiya a zoci suke cewa garra ha'ula idinu suna cewa musulmi addininsu ya ruɗe su in ba da ruɗi na addini da suke ciki ba ta ƙaƙa mutum ɗari uku zai fuskanci mutum dubu da wani abu kenan in ba ruɗi na addini ba ziga da suke samu na cewa Allah zai taimaka masu Allah yana tare da su ta kaka mutum ɗari uku zai fuskanci mutum dubu ko dubu da wani abu idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum waqatu badr ta haɗe da abubuwa kana gani ga annabi da wanda ke tare da shi masu imani da munafukai wanda ba su da imani ga gungun mala'iku nan ga gungun kafirai nan ga iblisu shi ma da tawagar shi abubuwa ne wanda suka taru a badar don haka ya cancanci badar a ce masu yawmal furqani yawmal taqal jama'an ranar da aka rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wannan lokacin har iblisu sai da ya agaza ma mutanen shi haka ya faru idh yakunu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun lokacin da munafikai da waɗanda suke da rishin lafiya a zuci suke cewa garra haula'i dinuhum su wannan musulmi addinin su ya ruɗe su kenan zuwa su fuskanci wannan rindina wadda suke mai wadda take mai yawa in ba ruɗi na addinin su ba wanda zai sa mutum ya je ya kai kaci cikin halaka Su ne ne suka faɗi wannan magana malamai suka ce munafukai ne daga cikin munafukai kamar wanda yadda Allah ya faɗa idh yaqulu munafiquna to wallazina fi qulubihim maradun aka ce wasu ne wanda shakka ta shiga amma ba su bayyana ba munaficin su ba su bayyana kafircin su ba wasu suka ce a'a wallazina fi qulubihim maradun waɗanda suke da rishin lafiya a zuci su ne mushirikai lokacin suna jefe suna ganin abin da ke faruwa ga adadin waɗanda annabi ke tare da su ba su da yawa ga adadin waɗanda abu jahalin ke tare da su suna da mugun yawa su suna can suna kallon abin da ke faruwa suka ce garra haula idinuhum lalle waɗannan addinin su ya ruɗe su ko dai an ce masu Allah na tare da su suka taso tare da rashin tanadi tare da rashin yawa suka yi cikki cikur da waɗanda za su zama wasa da diyya halaka su garra haula idinuhum sai Allah madaukakin sarki ya ce ai kasancewarsu suna ɗan kaɗan su kafirai suna da yawa ba shi ne ke ba da cin nasara ba a'a wa man ya tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara da Allah madaukakin sarki fa inna Allah azizun hakim Allah madaukakin sarki gagararre ne ba wanda ke rinjayar Allah hakimun mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace ya aje shi ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم duk wanda ya dogara ga Allah Allah azizun gagararre ne mabuwayi ne hakimun mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace idh yakunu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun lokacin da munafikai da waɗanda ke da rashin lafiya a zuci suke ce ma waɗanda suke masu imani addininsu ya ruɗe su sai Allah ya ce wa man ya tawakkal ala Allah ai abun ba daga adadi bane ko kuma rishin adadi ko tanadi ko rishin tanadi a'a ko da jama'a ɗan kaɗan ne in ya zamo dogaran su ga Allah ne ba ga yawan su da makaman su ba to Allah mabuwayi ne kuma shi ne zai zama zai sa su su gagara azizun buwayayye ne hakimun mai hikima ne.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق
Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki yace walau tara إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم دا كاغا لوكتين دا ملائكو يتوفى الذين كفروا سكي ɗaukar ran waɗanda suke kafirai lokacin ɗaukar nasu ya na wujuhahum suna bugun fuskokinsu wa adbarahum suna bugun duburarsu wa zuqu azabal hariq za su rinka cewa ku dandane azabal hariq azaba ta konuwa dalika bima qad shi ran ka tsaya ko Allah yace walau tara id yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu da kai annabi ka ga lokacin da mala'iku ke daukar ran kafirai an karanta ibn amir kenan iz tatawaffa alladhina kafaru almalaikatu kaga wannan tatawaffa su malaiku din an zo da ta'ud ta'lisi nasu dan haka in aka ce tatawaffa abu ya zo daidai to amma lokacin da za a ce wa ya tawaffa fa kenan kamar an mai da malaiku namiji ne shi kuma jam'i ne ta mace ne haka za a cewa tatawaffal ladina kafarul mala'ikatu sai dai jumhur duka ba su karanta tatawaffa ba sun karanta yatawaffa walau tara ibdi yatawaffal ladina kafarul mala'ikatu lokacin da mala'iku suke ɗaukar ran kafirai jumhur da ya suka karanta me yasa a ƙarshe ga ta'ut ta'dis amma fi'ili na baya bai zo da ta'ud ta'anis ba a wannan wuri ya halitta a aje ta'ud ta'anis ko kuma a zo da ita ko a barta ko a zo da ita saboda tsakanin tatawaffa da almala'ikatu akwai allazi na kafaru to ka'ida ta larabci duk lokacin da aka samu wani abu ya shiga tsakiya tsakanin fi'ili da fa'ili to a wannan lokacin ya halitta a kawo ta'ud ta'anis ko a ki kawo ta wannan shine ibnu malik yake cewa wa qad yujizul faslu tarka ta'ifi nahwi atal qadhiya bintul waqifi in aka raba tsakanin fa'ili da fi'ili to a wannan lokacin ta tamace ana iya a shafe ta kidan kaga ba a ce tatawaffal mala'ikatu ba a'a yatawaffal ladina kafaru akwai alladina kafaru ya shiga tsakanin su tsakanin almala'ikatu da fi'ili na tatawaffa to wannan shi yasa aka zo aka shafe wannan ta wajen qira'a ta jumhur kenan a ƙira'a ta ibnu amir sai ya zo da ita yadribuna wujuhahum kuma akwai wajhi na aje ta ta'nis cewa mala'iku ta'nifin su ta'nisi ne majaz saboda in ka jam'i ne na mala'iku kuma jam'i ne wanda ba ka ganin alama ta mace gare su shine ake cewa at-ta'niful majazi ta'nifin su ba za ka iya cewa ittala'at ash-shamsu za ka iya cewa ibtala ash-shamsu saboda rana ta mace ce amma ba ka ganin alama ta matantakuta matan me matantaka tare da ita eh to wannan duk abin da ba ka ganin matantaka tare da shi to wannan ta'rifil majazi ake ce mashi kana iya ka kawo ta ta'rifi ko kuma kakka kawo تتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم سنا بغم فسكو كنسو دبرسو أكتي أئناني نم أكتي وجن دوك لنسوني كما يد آية تنونا وسما نمن سكتي آآسي أنزو تاشن القيامة wasu suka ce a an an zo shiga wuta ne lokacin in sun shiga wuta a lokacin za a azabtar da su irin wannan azabtarwa kenan walau tara id yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu wannan zaka tsaya a nan kenan yadribuna wujuhahum wa adbarahum kenan wani lokaci ne na daban ko kuma a'a bugun nan ana yi masu shine lokacin da ake daukar ransu Allah madaukakin sarki yace walau tara id zalimuna fi ghamaratil mauti ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
الله مدوكاkin sarki yace walau tara kai annabi ko kai mai gani da za ka ga idan zalimuna fi ghamaratil maut lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basiqu aydihim mala'iku suna shimfida hannuwansu malamai suka ce ko dai suna tikarsu suna bugunsu saboda basatul yadi wani lokaci bugu ana ce mashi basata yadahu la in basatta ilayya la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka li aqtulak anan yana nufin bugu wal malaikatu basitu aydihim suna shimfida hannuwansu da bugunsu ko kuma mala'iku suna tara masu hannu cewa akhriju anfusakum ku ciro rayukanku ku bado al-yawma tujzauna al-yawma tujzauna azabal huni a yau za a saka maku da azaba wanda take ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi saboda abinda kuke faɗa ma Allah wanda ba na gaskiya ba kinan wannan ya nuna wajen daukar rai na munafikai da azzalimai a wannan lokacin mala'iku suna bugun su idan yadribuna wujuhahum wa adbarahum wajen daukar rai ko kuma tashin alqiyama ko kuma in an shiga wuta wa zuqu azab alhariq nan akwai kaulu wanda aka shafi ai sai a ce masu wa yuqalu lahum wa zuqu azab alhariq ana shafe kaulu da yawa kinan nan ma an shafe wa yuqalu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'il yayin da annabi ibrahim da shi da dan shi isma'il suke daga gini na dakin Allah sai aka ce rabbana taqabbal minna kamata yayi wa yaqulani suna cewa da shi da dan nashi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كنا دي أنا شاف قوله كنا ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق سيأتي مسو قدندنا عذاب تقولوا أتكن جهنم ذلك بما قدمت أيديكم wannan abin da hannuwanku suka gabatar da shi kenan wa annan ma halaisa bi ghadabin lil abid Allah madaukakin sarki bai kasance mai zalunta bayi bane kenan wannan da ya faru bima qaddamat aydikum saboda abin da hannuwanku suka gabatar da shi ne ba ana nufin hannuwa kadai ba dan wasu maganganu wanda ke sa mutum ya shiga wuta ai ba hannuwa ke yin maganganu ba wasu ayyuka wanda ke sa mutum ya shiga wuta ai ba hannuwa ke yin su ba kenan nan ayoyin jalin da hannuwa littabli saboda mafiya yawan aiki na asha hannuwa ke yin shi to sai aka gabatar da hannuwa aka ambata su ana nufin dukkan gabbai wanda suke za su iya jawo ma mutum laifi zalika bima qaddamat aydikum wannan ya faru gare ku saboda abinda hannuwanku suka gabatar ko abinda kuka gabatar da shi na mummunan aiki wa annan laha wannan cewa Allah maɗaukakin sarki laisa bi wallamin lil abid Allah bai mai zalunta bayi bane anan wallam mai yawan zalunci wannan yana daga cikin siyagul mubalagha siyagul mubalagha mai yawan yin abu la tanfin nisba in aka ce Allah bai yawaita zalunci abinda ake fahimta kenan bai hada dan kadan zaidu bai da yawan cin abinci bai nuna bai cin abinci gaba ɗaya kenan yawan ne aka kore amma akwai wata nisba ta cin abinci tare da zai to a nan allah maɗaukakin sarki laisa bi wallamin lil'abi allah bai za a ce ba mai yawan zaluncin bayi ba ne to kenan in bai yawaitawa yana yi kaɗan saboda zallam fa'al mai yawan yin abu ba ɗaya yake da zalim ba al-zalimu wanda ya zalunci ko da sau ɗaya ne amma al-zallam wanda yake yawan yin zalunci to aka ce Allah ba mai yawan yin zalunci ba ne shin Allah yana yi kaɗan malamai suka ce la wa mallahu yuridu zulman lil ibad kenan Allah madaukakin sarki bai san zalunta bayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito daga Allah madaukakin sarki yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta ma kaina yin zalunci waja'altuhu bainakum muharraman kuma ni Allah yace na sanya zalunci abin haramtawa tsakaninku fala tazalamu ku rinka zaluntar junanku kenan Allah bai zalunci to nan me yasa aka ce zallam wasu malamai na loka suka ce nan an zo da shi ne zallam ana nufin zalim Allah lai ba mai zalunta bayi ba ne kamar yadda mai sai da dabino za ka iya cewa tamma ha badala ma ka kulu tajiri sai ka ce tammar mai sai da dabino to wannan ya zo ne irin wannan fuskar wasu malaman suka ce a'a al'amarin ya fi haka nan kai matuƙa Allah yana da bayi masu yawa sosai da a ce Allah zai zalunci kowane bawa zarra yawan bayin Allah sai ya sa a ce ma Allah zallam saboda in ka zalunci wannan dala sai ya zama na mutum miliyar guda ne wannan dala dala wadda kake zalunta shi zai zama nawa za ka ga in aka hada zai zama abu ne wanda yake mai yawa ko ka aje shi miliyar ɗari mutum miliyar ɗari ka anshi dala ga kowane daga cikinsu nawa zai baka to bayan Allah suna da yawa da a ce Allah zai zalunci kowane bawa ko da kaɗan ne ko da miskala zarra ne in aka haɗa wannan abin kenan Allah ya yi zalunci da yawa don haka aka zo da sigatul mubalaga a nan kenan Allah bai zalunta kowa don haka duk yawan bayan shi ba wanda zai ɗaga hannu ya ce Allah ya zalunce shi abu kaza. an gane in mutane suka yi yawa ɗan zalunci kaɗan sai ya zamo mai yawa to don haka Allah maɗaukakin sarki bai zalunci inna Allah la yazlimu إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما
Allah madaukakin sarki la yuzlimu mithqala dharra Allah bai zalunci ko da daidai kwayar zarra ne wa in taku hasanatan yudha'ifha in mutum ya aikata aiki wanda yake mai kyau ko da dan karami ne Allah madaukakin sarki yana linka wannan aikin wa yu'ti min ladunhu ajran azima kenan Allah bai zalunci kuma Allah ya haramta zalunci na bayi kan ɗan adam ya zalunci ɗan adam ko da menene in ka zalunci ɗan adam kasancewa Allah maɗaukakin sarki bai yafe maka wannan zalunci da kama ɗan adam in kama Allah laifi Allah zai yafe maka amma in ka yi ma ɗan adam zalunci to wannan ɗan adam wanda ka zalunta sai ya ɗauki aikinka mai kyau ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya tambayi sahabban shi shin kun san matsiya ce suka ce wanda ya samu karayar arziki wanda yana da ya koma baya da shi ne ake ce ma al-muflis annabi ya ce ni kam wanda yake matsiyaci a cikin al'ummata wanda zai zo da aiki ranar tashin alkiyama ga aiki na sallah ga aiki na zakka ga aiki na azumi amma ya cuci wannan ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan haka za su rinka ɗiban aikin shi wanda ya zalunta kenan a rinka ɗaukan aikin shi ana ba su in aikin nasu ya ƙare sai a rinka ɗebo laifinsu ana zuba mashi sannan a jefa shi cikin wutar jahannam to don haka Allah maɗaukakin sarki bai zalunci kuma ya sanya zalunci abin haramtawa tsakanin mutane
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Yadda ka ga dai Allah ya tafiyar da lamarin kafiran Qurayshawa wanda sun saba ma Allah sun nemi su ƙare da annabi da wanda ke tare da su, da Allah ya tashi sai ya kama su kamun wanda ba irin shi. yadda ka ga halinsu kamar hali na fir'aun ne fir'aun ya rena musa alaihi salam da wanda ke tare da shi lokacin da ya zo zai bi annabi musa annabi musa yana son ya gudu ya bar shi cewa yake inna ha'ula ila shirzimatun qalilun waɗannan da kuke gani annabi Musa da wanda ke tare da shi ‘yan ƙwarorin mutane ne, wa innahum lana la za'izun mu sun fusata mu wa inna la jami'un hazirun mu mutane ne masu tantancewa mun san me muke yi ire-iren wannan 'yan ƙwarorin mutane wanda ke tare da annabi musa ba su isa su tada ba mu hankali ba kaga sai Allah ya ce falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun lokacin da suka kalli juna ga fir'auna ya taho ga annabi musa yana tare da mutanen shi gaba ga annabi musa ga teku baya fir'aun an kai ba yanda za a yi kawai sai dai a koma ma Allah mutanen annabi musa suka ce inna la mudrakun lalle tabbas za a zo a tabda za a kuma a kewaye mu annabi musa ya ce kala kalla innama iya rabbi sayahdi bayan da za a istar da mu allah zai ba ni mafita haka allah kuma ya umarci annabi musa ya bigi tekun nan da sandar shi fanfalaka sai tekun ya kece fanfalaka fakana kullu firqin qaddawil azim kowane bangare yadda ka san gini sandararre nan ya miƙe ya tsaya kamar katanga nan bangaren ya tsaya kamar katanga annabi Musa ya biyo wuce da mutane shi Allah ya ce wa turkil bahra rahwan bal bar tekun yanda take tsaye innahum jundun mugraqun surin dina ne wanda Allah zai durmiyar da su a cikin wannan ruwan haka kan fir'auna ya shigo shi ma yana shigowa ruwan suka ritse da shi shikenan to haka kafiran makka maimakon su koma gida abu jahal da ya rinka zuga su na cewa ai waɗannan kankanin mutane ne mu sai mun zo mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza sai mun yi kwanaki a wurin badar din nan da ya zo yana daga cikin waɗanda aka baro filkalibi cikin wannan rijiya wadda aka kwashe su aka zuba ciki sai da suka yi kwana uku suna wari shi abu jahalin nan kenan wannan ya yi kama da yanda Allah ya mu'amalanci fir'auna da mutanen shi da yadda ya mu'amalanci Musa alaihi salam da mutanen shi kada bi ali fir'auna kama al'ada ta mutanen fir'aun wallazina min qablihim da waɗanda suke kamun su kafaru bi ayatin lahi sun kafirce ma ayoyin Allah fa akhadahum Allah bi dhunubihim sai Allah madaukakin sarki ya kama su sanadiyyar laifukan su inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki qawiyyun shadidul iqab Allah mai ƙarfi ne kuma mai tsananin qawiyyun Allah madaukakin sarki mai karfi ne ba a rinjayen shi shadidul iqab Allah kuma mai tsananin uquba ne ga wanda suke sun saba mashi
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم
ذلك بما قدمت بأن الله لم يكن مغيرا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم wa'an Allah sami'un alim wannan abin da ya faru ga kafiran makka bi annan Allah don Allah maɗaukakin sarki lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin Allah bai kasance zai canza wata ni'ima wadda ya yi ta ga waɗansu mutane ba hatta yugayyiru ma bi anfusihim har sai su mutanen sun canza abin da ke ga kawunansu da suna mutanen kirki su koma ba mutanen kirki ba sai Allah maɗaukakin sarki ya juyar da wannan ni'ima ta zama bala'i gare su wannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a wata suran kamar yadda Allah madaukakin sarki yace a wata suran وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Allah bai canza wa mutane wani hali da suke ciki na ni'ima zuwa wani hali wanda yake mummuna hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai dai su mutanen in sun canza lokacin da za su canza shi ma Allah madaukakin sarki yana iya juya wannan ni'ima ta zamo bala'i ga masu ita Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da zai same ku na wata musiba to sanadiyar abin da hannuwanku suka jawo maku ne wa ya'fu an kadir Allah yana rangwame da yawa Allah yana haƙuri a yi tayi yana kallo yana ji yana gani ya ƙyale mutum sai lokacin da ya tashi kama shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna allaha la yumli lil zalimi Allah yana jinkirta ma azzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu har lokacin da Allah ya kama shi bai iya kubuti ma Allah bai iya kubce ma Allah bai iya tsere ma Allah ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم إذا wannan yana nuna dukkan abin da mutum zai gani na canji daga yalwa zuwa tsanani daga jin daɗi zuwa rashin jin daɗi ya ratayu da halin da kake ciki ne kai in ka tsaya mustaqiman tare da Allah madaukakin sarki to Allah kuma zai ci gaba da kyautata maka da kyautata ma rayuwarka da sa ka cikin natsuwa da sa ka cikin jin daɗi to duk lokacin da kuma za ka bujire ma shi Allah ɗin a wannan lokacin Allah zai bujuro maka da abin da kai ba ba ka so wannan in Allah yana son ka kenan fa amma in Allah ya nufin ka da mugun abu na har abada to sai kai ta yin abin da kaga dama Allah kuma ya kyale ka kai ta tafiya a haka sai ka kai ma Allah madaukakin sarki sai ka tarda ba kyau kenan Allah ma ya rinka tabo ka in kai abin da ba shi bane ka gaba daidai ba wannan so ne daga Allah Allah yana yi yana tarbo ka kenan amma in Allah ya ƙyale ka kana yi Allah yana ƙara maka jin daɗi kana yi Allah yana taimaka maka annabi ya ce in ka ga bawa yana zaune a kan zaben Allah kuma Allah yana ƙara ƙara mashi abin da yake bashi fa'lam annahu sidraj wannan talala Allah ke mashi inna Allah zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مغيرا wannan ismu fa'il ake ce mashi yana ɗaya daga cikin ababen da ke aiki irin na fa'il sai dai mun yi magana baya in zai yi aiki irin wannan in ya nasabci abin da yake mafulun bihi kusan shi to wannan yana nuna nan gaba in kuma aka yi izafar shi yana nuna yanzu yanzu ba mun yi bayani a baya ba in mutum ya ce ana katilu zaidin da wanda zai ce ana katilun zaidan wane ne za a yi mahaddi yanzu wanda ya ce ana katilu zaidin kenan ya riga ya kashe shi wanda ya ce ana katilun zaidan nan gaba kenan kenan inna allaha ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة anan gaba Allah madaukakin sarki bai canza wata ni'ima wadda ya bayi hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sai in su bayin sun canza abin da ke ga kawunan su Allah ya baka ni'ima mai kuma kan gode mashi sai kake gode mashi ko ka fuskanci Allah da saban Allah bayan ni'imar da ya maka to Allah zai iya ya juya wannan ni'imar ta zama nikima gare ka lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta lam yakun lam yakun asalin lam yaku lam yakun ne wannan nun din ita ce jazma ke zamowa gare ta alama ta jazma kuma shine sukun sai a ce lam yakun to amma akwai wasu ababe wanda suke zuwa sai a shafe hannun din sai a ce lam yakun ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة الله بيكسن شيء canza wata irin ni'ima ba an'amaha ala qaumin wadda ita ni'imar yayi ta ga waɗansu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza abin da ke ga kawunan su wa anna Allah sami'un alim Allah mai ji ne da maganganu na mutane alimun masani ne bi ahwalihim da halayensu
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Allah ya ce ka da'abi ali fir'aun ya ƙara maimaita kamar da yadda ka ga haka Allah bai canza ni'ima ga mutane sai in sun canza maimakon gode ma Allah suke gode mashi ko Allah ya yi ni'ima a koma ana safa mashi wannan ka da'abi ali fir'auna kamar dai al'ada wadda Allah ya mu'amalanci ali fir'auna da ita mutanen fir'aun mutane ne majiya daɗi Allah ya ba fir'auna komai yana jin daɗi don haka lokacin da aka hallakar da su Allah ya ce kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim da yawa daga cikin gonaki wanda suka bari da shukoki da kayan jin daɗi wa maqamin karim da matsayi wanda ke mai karamci mai alfarma wanda fir'aunan kanshi alfahari ya rinka yi na da annabi Musa yake mashi yace am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin shin ni ban fi wannan wanda yake wulakantacce ba subhanallah wala yakadu bi wani wurin yace alaysa li milku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun mulki na misra gaba ɗaya ba ga hannuna yake ba wa hadhihi al-anhar wannan korami wanda suke bi gidana suna wucewa ba ku gani ne afala tubsirun ba ku gani yana alfahari yana jin cewa ya isa to amma Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya hallaka shi da shi da wanda ke tare da shi haka kuma dukkan wanda zai zamo yana cikin wata ni'ima bai kalli cewa Allah ya yi ni'imar nan ba na ya gode mashi ko kuma ya tunkari Allah da saƙo maimakon gode mashi da wannan ni'ima wanda ya mashi to al'ada Allah haka take ka da'bi ali fir'auna walladina min qablihim kamar al'adar mutanen fir'aun nan sai ka ji an ce al al al ana faɗan shi ne ga 'yan gidan mutum to amma mabiyan mutum ana ce mashi al don haka in kai salati ga annabi ka ce wa ala ali muhammad malamai suka ce har al'umma annabi sun shiga ciki don haka ka da abi ali fir'auna ai mutanen annabi fir'auna mutanen mutanen fir'auna ka da abi ali fir'auna kama al'adar mutanen fir'auna walladina min qablihim da waɗanda suke kamun su كذبوا بآياتنا فأخذهم الله ب... كذبوا بآ... بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إيه. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين نعم أبي أتى إلى جنين حي كيكا وحكينا لوكا عن كدنا kaddabu bi ayati rabbihim suka karyata ayoyi na Allah ubangijinsu fa akhadnahum bi dhunubihim sai muka kama su da laifukan su wa agraqna ala fir'aun muka dirmi yadda mutanen fir'aun wa kullum kanu zalimin dukkan su sun kasance azzalimai ne kenan yanda muka ma waɗancan duk wani azzalimi za mu mashi irin haka
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون
Allah madaukakin sarki ya ce inna sharrar dawabi inda Allah alladhi na kafaru mafi sharrin dabba a wajen Allah alladhi na kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah fa hum la yu'minun kuma ba su yin imani da Allah alladhi na ahadta minhum wanda kai alkawari da su thumma yanquduna ahdahum sannan suka koma suna warware alkawari wanda aka yi da su وهم لا يتقون ba su kiyaye Allah ba su kiyaye alkawari da aka yi da su inna sharrar dawabi mafi sharrin dabbobi inda Allahi a wajen Allah su ne allazi da kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah mun faɗa a baya kaji ko mafi sharrin dabbobi kenan ɗan adam musulmi ne ko kafiri dabba ne saboda yana rarrafe a ban ƙasa addabatu kullu ma yadibbu ala wajhi al-ardi ana ce mashi dabba to Allah yace mafi sharrin dabba alladhina kafaru sune waɗanda suka kafirce ma Allah wa hum la yattaqun waɗanda ba su tsoron Allah ba su kiyaye dokoki na Allah wannan su ne mafi sharrin abin da ke rarrafe a ban ƙasa shi ne ake nufi da dabba mun yi bayan wanda ya ce ba zai hau dabba ba sai ya zo ya hau kafiri kenan wannan la yahnas saboda al'ada ba ta ce makafiri dabba الذين كفروا فهم لا ي... إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا ي... لا يؤمنون الذين آهدت منهم وتندى كي القولي كي النبي تعالى ثم ينقضون أهدهم sannan suka rinka bi suna warware alkawarinsu wahum la yattaqun ba su kiyaye dokokin Allah idan adam ya kamata mu dakata sai gobe in Allah ya yi raitama na taƙi na stauni Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wayyakum muna marhaban da manyan malaman mu Allah ya saka muku da alkhairi